بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنفضل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan sabon masallaci mai albarka. Mun haɗu a nan saboda munasaba guda biyu. Munasaba ta farko, halartar ɗaurin auren ‘yar shugaban wannan ƙungiya mai albarka, kuma amininmu shi ne Profesa Zubairu Madaki Allah ya saka mai da alkhairi. Munasaba ta biyu, a munasaba ta biyu shine domin wa'azi da fadakarwa da tunasarwa wannan masallaci wanda ya gina shi ko ya zama sanadiyar gina shi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya masa albarka duk inda kaga wannan masallaci a duniya aka ajje shi a matsayin masallaci ya kai masallaci godiya ta ga Allah shine kusan hudubar da nayi daga ita ne aka canja masallaci aka ruce wani masallacin aka gina na kawo ziyara Bauchi professor ya ba dama na gabatar da huduba a wannan masallaci daga wannan hudubar kuma ba a sake wata huduba ba sai bayan gyaran wannan masallaci lokacin da na zo gaskiya ban iya na gane shi ba saboda yanda yayi kyau da yanda ya ginu da yanda ya tsaro muna fatan Allah ya saka duk wanda ya taimaka wajen samar da wannan masallaci da alkhairi abinda nake so ne tsokaci akan sa kasancewar kusan dukkaninmu nan ko in ce 95 cikin 100 matasa ne kuma babu abin da mu matasa muke bukata a wannan zamani fiye da abin da ya shafi tarbiyya musamman a wannan yanayi da muke ciki yanayi ne wanda duk yanda ake tunanin tarbiyya ta lalace to kusan lalacewar ta kai matuka kafin in shiga kai tsaye a wannan ina so mana matashiya da wani hadisi wanda imamu muslim ya fitar da shi hadisin abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi wanda hadisi ne sananne kusan ga dukkanin mutum wanda ya karanta arba'un hadisi ya san wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana muhimmanci da falala na irin wannan haduwa da, da, da matsayi da daraja a wajen Allah madaukakin sarki na irin wannan zama wallahi duk wanda ya samu kansa a wannan waje a wannan lokaci ya gode wa Allah domin Allah ya datar da shi da ya samu kansa a wannan guri mai albarka a irin wannan yanayin da muke zaune a wannan muna sauraron alkur'ani muna sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokacin a yanzu wani yana can yana ta'addanci a yanzu wani yana can yana zina a yanzu wani yana can yana shan giya a yanzu wani yana can ya tara hanya zai yake da nafin a yanzu wani yana can yana caca a yanzu wani yana can yana kokarin yin sata a yanzu wani yana can yana yin gulma a yanzu wani yana can yana zage-zage a yanzu wani yana can yana rigima amma mu Allah ya kawo mu ya zaunar da mu a nan muna sauraron littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma suna can suna kada kade ƴan uwa musulmi mu gode wa Allah da Allah ya mana wannan ni'ima domin wannan ni'ima daga Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديث yana mana bayani akan abubuwa guda takwas shine arba'a bi arba'a ma'ana hudu daga ciki mu za mu yi su da izinin Allah kuma mun yi su a wannan zama hudu kuma muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana su kafin karewar wannan zama insha Allah Allah zai mana manzon Allah ya ce majtama'a qaumun wata jama'ar musulmi ba za su haɗu ba a ina fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah kamar masallaci ko inda ake ambatan Allah subhanahu wataala da suka haɗu me suke yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah shine alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum kuma suna bibiya wannan alqur'anin suna mudarasa ko dai wannan yana karantawa wannan yana saurare ko wanda yana karanta wannan yana bayani wanda yana sauraron bayani to idan suka yi waɗannan abubuwa guda hudu abubuwa hudu za su same su abu na farko nazalat alaihim sakina nutsuwa za ta zai za ta sauka a gare su haduwar mu kadai a masallaci zai haifa mana da nutsuwa duk wanda ya ga wannan wajen Allah kadai ya san adadin mutanen da suke cikin wannan masallacin da wajen wannan masallacin kuma adadin mu anan da ba dan taro bane na alkur'ani na hadisi da yanzu wajen ba haka yake ba da yanzu ana ihu ko ana hayaniya ko ana zage-zage ko ana ƙara ko ana cin mutunci amma da yake taro ne na Allah taro ne aka yi shi domin sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin masallaci sai Allah ya sauka mana da nutsuwa Allah mun gode maka abu na biyu bayan nutsuwa gashiyatu min rahma rahamar Allah za ta zai ke musu da izinin Allah muna tare da rahamar Allah muna kuke sarki ana abu na uku haffatumul mala'ika mala'iku za su lullube su domin sun zo su ji karatun alqur'ani wasu kan wasu wasu kan wasu wasu suna jira wasu suna kiran wasu kuma idan muka gama wannan karatun wanda na tabbatar yanzu muna tare da mala'ikun rahama nan insha Allah kuma da mun tashi daga wannan karatun mala'ikun rahama za su koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya tambaye su tare da cewa ya fi mala'iku sanin halin da bayan suke ciki ya ce ya ku mala'iku daga ina kuke sai Allah daga garin Bauchi daga masallacin juma'a na profesa ba da yaki Allah ya ce me kuka ci suna yi Allah mu fasu suna ambatanka suna yabanka suna gode maka bayan sun gama me suke yi Allah suna roƙonka aljanna suna neman tsarinka daga azaba Allah ya ce mala'iku ku shaida na gafarta musu gaba daya mala'iku ce ya Allah waɗansu ba mutanen kirki ba ne, Allah ya ce humul qawmu la yasfa bihim jalisuhu irin waɗannan mutanen sun ci albarkacin mutanen kirki tun na gafarta musu gaba ɗaya ina za ka je ka samu rahama da gafara cikin ɗan lokaci kaɗan in ba irin waɗannan gurare da makamancinsu ba muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah madaukin sarki ya gafarta mana a wannan zama da zamu tashi Allah ya mana rahama Allah ramma wata aya ce a cikin suratul Ali Imran nake so na fitar da waɗansu matakai na tarbiyya guda huɗu a ciki nake so Allah ramma ya karanto mana wannan ayar inna Allah hastafa Adam
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين na'am ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم na'am إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم na'am فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت na'am والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى na'am وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها na'am وكسلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا na'am قال يا مريم أنى لك هذا نعم.
قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب
Allahu Akbar. Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi da Allah ramma ya karanta mana aya ɗaya zan ɗauka daga ciki. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ma'ana Allah ya ce ka tuna lokacin da matar Imran ta ɗauki juna biyu ta ce ya Allah na yi bakance abin da ke cikin cikin nan nawa zai zama ‘yantacce’ fataqabbal minni Allah ka amsa mini innaka anta sami'ud du'a domin Allah kai mai jin addu'a ne sai Allah ya ce falamma wada'atha yayin da ta haifar da abin da ke cikin cikin nan qalat inni wada'tuha unza tace ya Allah na haife ta mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa walaysa zakaru kal unza amma namiji ba kamar mace yake ba wa inni sammaituha maryama ni na ambace ta da suna Maryam wa inni u'izuha bika ina neman tsarinka daga ita ma'ana ina neman ka tsare min ita ko tsarinka daga gare ta wa zurriyataha da zurriyata gaba ɗaya mina shaitan rajim daga shaitan la'antacce ko abin wulakanta ko abin jefewa wannan ayar wadda alrama ya karanto mana wadda na fasara yanzu akwai matakan tarbiyya guda hudu wanda za mu koya karkashin wannan ayar mataki na farko wannan baiwar Allah uwa ce ta kwarai uwa ce mai tarbiyya uwa ce ta gari shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba ta juna biyu sai ta koma ga Allah wanda da wannan matar bata zama uwa ta gari ba da wala Allah abinda ta so Allah ya bata ya bata sabanin abin da bata gode wa Allah ba wannan yana nuna mana a matsayinka na saurayi matashi duk lokacin da ka tashi zaka yi aure ka yi ƙoƙari ka nemi mai addini ka yi ƙoƙari ka nemi mutuniyar kirki ka yi ƙoƙari ka nemi wadda Allah ne a gabanta ba duniya ba kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah yana ba mu labari cewa tun ka hul mar'atu li arba limaliha wa li hasabiha wa li diniha sai manzon Allah ya ce fa alayka bi zati din taribat yadak yawanci ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ne yawanci masu aure saboda waɗannan abubuwa guda hudu suka yi aure na farko ana auren mace saboda dukiyarta wala Allah yana ganin ya samu rubin asiri in ya auri mai arziki ko ya sha kwana ko ba shi da matsala ko ba zai hice bane ba shi yasa yake neman mai kuɗi dalili na biyu wali hasabiha yana neman yar suwa ne yar gidan wani ko babanta wane ne ko kakanta wane ne ko asalin su suwane ne saboda shi ma ya dosano wannan girman da wannan darajar da wannan matsayin sannan wali jamaliha yawanci kuma ana aure saboda kyau musamman a irin wannan zamanin wallahi so da yawa mutum zai same ka a matsayinka na malami mai da'awa ko ɗalibi yace da Allah malam cikin ɗaliban ina so ka nema min wata wadda zan aura to duk wanda yace ka nema masa aure dole ka tambaye shi irin wadda yake so wadda za ta dace da shi idan ka tambayi mutum wace iri kake so abin da zai fara faɗa maka shine malam ina son da ya fara doguwa siririya ba zai fara maka maganar mai addini ba ko mahadaciyar Qur'ani ko mai hijabi ko mai zuwa islamiyya a'a kyakkyawa zai fara ambata maka kaga mafi yawanci kenan an fi saboda mai saboda kyau shi yasa zaka da yawa su kuma yan mace waɗanda ba farare ba suna ta shafe shafe dan su koma farare saboda yawanci mazan sun fi san farare kaga wannan matsala ce yawanci suna yin aure saboda wannan sai maza Allah ya ce walidiniha wata kuma ana auren ta saboda addininta sai maza Allah ya ce fasfar bi zati ti ka rabauta da mai addini yi kokari ka nemi mai addini mahaddaciyar qur'ani ko da take da ilimin addini ko mai kyawawan dabi'u da kyawawan halaye mai hakuri mai amana mai tsoron Allah mai hijabi mai kunya mai kamewa mai kiyayewa mai kunya mai kaza mai kaza wani kadan sai maza Allah ce idan duk baka nemi irin waɗannan idan baka nemi mai addini ba ka je ka nemi wata daban to ta riba da in kai wasa zaka shiga bala'i duniya da lahira ko zaka ado da talaucin duniya da lahira to wannan hadisin yana nuna mana ashe lokaci yayi duk lokacin da ka tashi aure ka nemi mai addini da izinin Allah in ka nemi addini Allah zai taimake ka kuma za ka samu kyakkyawar tarbiyya ta bangaren 'ya'yanka kamar yadda wannan uwa ta zama mai tarbiyya abu na biyu da wannan ayat take nuna mana Allah ya ce falamma wada'at qalat rabbi inni wada'atuha unza ta ce wallahu a'lamu bima wada'at ma'ana muhimmancin komawa ga Allah idan mutum ya shiga wani irin yanayi ko kuma kokarin ganawa da Allah da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a duk yanayin da ka samu kanka lokacin da ta haihu sai take cewa Allah ni na haife ta mace wasu malamai suna cewa ita ta zo ta samu ɗa namiji amma Allah ya fi ta sanin me ta haifa shi yasa dandanan ta koma ta ce rabbi ya ubangiji dan ta san shine ya bata domin kalmar rabb kalma ce da ta kunshi abubuwa guda uku al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ma'ana wanda ya halitta yake mallakar abin da ya halitta kuma yake gudanar da wannan halitta din kun ga ta yadda Allah ne ya halicce ta Allah ne yake mallakarta, Allah ne yake gudanar da al'amuran rayuwarta, shi yasa da ta haihu sai ta koma ga Allah. Wanda yana nuna maka duk yanayin da ka samu kanka, ka rinka komawa ga Allah. Wallahi yana daga cikin matsalolin da suke damu mu a yanzu, shi ne yawanci alaƙar mutane da Allah ta yi rauni. za ka samu wani mutum ya kai mutum ya iya zance ya iya shiga ya iya wa'azi ya iya kaza amma in ka bincike alaƙa shi da Allah sai ka ji zero kare ba zai ci ba alaƙa shi da Allah mummunan alaƙa ce ba da kyakkyawar alaƙa da Allah to ya kamata mu yi kokari mu gyara alaƙoƙinmu da Allah kuma wallahi duk masallacin nan kowa ya sani kowa ya sani idan alaƙarka da Allah tana da kyau ka sani idan alaƙarka da Allah ba ta da kyau ma ka sani to ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙarka da Allah domin ka zama mutumin kirki na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wani malamin wata rana yana mana tafsiri sai yake ba mu wani misali sai yake ce mana da Allah yanzu a ajin nan waye zai yadda tun kuna ƴan shi a ce tun daga shekara goma na rayuwarka har zuwa yanzu kamar a masallacin nan gaba ɗaya a ce daga shekara goma na rayuwarmu daga shekara goma mu a raye zuwa yanzu a ce duk abin da muka yi na rayuwa a naɗe shi duk abin da ka taɓa aikatawa a rayuwarka tun daga shekara ka goma zuwa yanzu a naɗo shi a ɗauko hoton shi a zo a samu flash ko cd a saka a ciki a kawo ƙatuwar talabishin a ajiye a zo a ɗauki wannan rayuwar taka daga shekara goma zuwa yanzu a saka a kira babanka da babarka da sirikinka da 'ya'yanka da 'yan uwanka a ce ku zo ku zauna ku su kalli rayuwarka daga shekara goma zuwa yanzu ka a rage komai komai su kalla dan Allah waye zai da kalla wallahi yawanci ba za a yi ba kowa sai ya fara cewa a fara bashi ya gani akwai inda ya kamata a yi deleting akwai inda ya kamata a yi editing akwai inda ya kamata a canza bai kamata wani gurin baban ka ya gani ba bai kamata wani abin da kai sarkin ka ya gani ba bai kamata wani abin da kai ƴaƴan su ka su gani ba amma Allah ya gani ko bai gani ba Allah ya gani kuma ya rufa maka asiri abin ya wuce har abada abin ya wuce to yadda Allah madaukakin sarki ya san abin da muke boyewa barar kyau to ya kamata mu yi kokari a boye mu rinka gyara ɗabi'unmu da halayenmu mu da Allah ta zama alaka ce mai kyau wannan yana daga cikin abin da mu matasa ya kamata mu gyara kenan mu yi kokari mu gyara alaƙoƙinmu da Allah ya zama boyanka abu ne mai kyau kai kadai ne kana yin abin da ya dace a gida kake kana abin da ya dace a wani gari kake kayi abin da ya dace a wata unguwa kake kayi abin da ya dace ana ganin ka kayi abin da ya dace ba a ganin ka kayi abin da ya dace kar ya zama alakarka da mutane tana da kyau amma alakarka da ubangijinka ba kyau wallahi ba karamin matsala ba ce ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙoƙinmu da Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu duk lokacin da alakarka da Allah ta zama alaka ce mai kyau wallahi zaka zama na Allah kuma tun lokacin da ka zama na Allah wallahi ka fi karfin kowa domin kullum za ka zama cikin taimakon Allah kamar yadda hadisul qudus ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kenan in ka zama na Allah Allah ba zai bari a cutar da kai ba Allah ba zai bari ka shiga bala'i da masifa ba tare ya kawo maka dauki ko agaji ba manzo Allah yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu bawana ba zai taɓa kusanta ta da wani abu ba wanda na fi so fiye da abin da na farlanta masa. Maza Allah ci gaba da cewa bawana ba zai ci gaba yana kusanta ta yana zama nawa yana gyara alaƙa ta ni da shi hatta uhibbahu Allah ya ci har sai na so shi. Allah ya ci fa'iza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sama'ahu sai na zama ni ne jinsa wanda yake ji da shi. Ya zama ni ne ganinsa wanda yake gani da shi. ya zama ni ne dafa wasa da yake dafawa da ita ya zama ni ne hannunsa da yake tabawa da shi manzo Allah Allah ya ce wala in sa'alani wallahi da bawa na zai daga hannu ya roke ni la u'tiyannahu Allah ya ce wallahi sai na bashi yace wala in ista'adani inda bawa na zai nemi tsari na la u'idannahu wallahi sai na tsare shi yaushe zaka kai wannan matsayin wanda za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, Allah ya amsa maka shi ne idan alaƙarka da Allah tana da kyau. Yaushe za ka kai matsayin da za ka nemi tsarin Allah, Allah ya tsare ka shi ne idan alaƙarka da Allah tana da kyau. Amma idan ya zama alaƙarka da Allah shirme ne, alaƙarka da Allah zero ne, alaƙarka da Allah shashanci ne, wallahi za ka samu matsala a rayuwarka ta duniya da lahira. Sannan duk yanayin da kake ciki a yanzu, in ka dawo ga Allah, Allah zai karɓe ka. duk abin da kake yi in ka tuba ka dawo ga Allah Allah zai karbe ka kar ka taba tunanin cewa ka yi nisa wallahi duk abin da kake in ka dawo Allah zai karbe ka kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya rawaito wata rana wani mutum ya zo zai mutu yana rashin lafiya sai ya tara ƴaƴansa gaba daya yace ya ku ƴaƴana zan yi muku tambaya ina so ku bani amsa suka ce wace tambaya za ka yi mana ya ce yanzu idan na mutu aka tambaye ku a kaina me za ku ce suka ce wallahi babu abin da za mu faɗa a kanka in ba alkhairi ba domin kai mahaifi ne na kwarai ka yi mana duk abin da ya kamata mahaifi wa 'ya'yansa sai ce to abin da nake so da ku idan na mutu ku ƙona ni idan kuka ƙona ni tokar tawa ku je ku zuba ta a cikin teku domin idan kuka yi haka na san Allah ba zai tambaye ni ba suka ce me yasa yace domin na san abin da nake wa Allah in Allah ya kama da zai min azaba da bai taba wani irin ta ba dan na san alakata da Allah bai san Allah ba shikenan ana nan sai ya mutu yana mutuwa su ma ba su san Allah ba suka je suka kona shi suka zuba toka a cikin teku suna gama zuba toka a cikin teku sai Allah ya ce ya kai teku hada mun wannan tokar guri daya sai toka ta haɗu wuri ɗaya sai Allah ya ce ya kai na dawo yanda kake sai ga wannan mutumin ya dawo yanda yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu an gama yana dawowa yanda yake sai Allah ya ce ya kai bawan Allah me yasa ka ba wa ƴaƴanka wannan wasiyar sai ce makhafatuka ya rab ya ubangiji tsoron ka nake ji na san in ka kama ni ga abin da zaka yi sai Allah ya ce tunda ka yi nadama ka dawo ni kuma na karbe ka na gafarta Allah wannan yana nuna mana ashe duk halin da muke ciki mu rinka tuna alaƙa mu da Allah mu rinka dawowa ga Allah mu sani cewa abubuwan da muke wanda basu dace ba Allah yana sane mu gyara mu tuba mu dawo ga Allah wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu matasa mu koya a cikin wannan ayat da tarbiyya abu na uku daga cikin abin da ya kamata mu koya shine ar-ridha bima qasamahu Allah ta'ala ka yarda da abin da Allah ya baka wannan baiwar Allah ita ta so Allah ya bata da namiji tace rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa zakaru kal unsa amma karshe sai ta yarda da abin da Allah ya bata na ya mace sai zama wannan ya mace ta zama ya mai albarka a dalilin ta ta haifi annabi a cikin wannan annabi akwai jikokinsa annabawa da manzanni a dalilin ta yarda da abin da Allah ya raba ya bata sai zama jikanta annabi Isa ne daga cikin jikokin annabi Isa akwai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan kullum a matsayin mu na matasa duk abin da Allah ya bamu ba hakura mu daina kallon na wani mu daina tunanin na wani wannan rashin hakurin shi yake haifar da sata shi yake haifar da kidnapping shi yake haifar da dauke dauke shi yake haifar da zalunci shi yake haifar da cuta shi yake haifar da wani abu wallahi wani lokacin in kana rayuwa a Najeriya in ka je wasu in ka je waɗansu ƙasashen sai ke tunani wai Najeriya duniya ce kuwa ka rasa wannan ƙasar tamu yaushe za mu samu wani yanayi wanda aƙalla za a ce an samu wani ci gaba na zaman lafiya da walwala da jin daɗi kuma a ce aƙalla mun fi ƙarfin abin da za mu ci ba wani abu yake haifar da waɗannan abubuwa ba wallahi yawan saban Allah inda za mu gyara Allah madaukakin sarki zai gyara mana shi yasa Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik
فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون na'am akwai wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata mu fahimce su karkashin wannan aya wanda rashin fahimtar waɗannan abubuwa guda biyu ko rashin aiki da su shi yake haifar mana da duk irin waɗannan abubuwan da ake samu na bangaren tarbiyyar matasa abu na farko shine duk abin da kaga kana da shi Allah ne ya baka kuma duk abin da kaga wani yana da shi Allah ne ya bashi idan kai hakuri ka dogara ga Allah ka yarda da wannan abin da Allah ya ba ka ji tsoron Allah wata rana sai Allah ya kara maka abu na biyu duk wanda kaga Allah ya daga Allah duk wanda kaga yayi sama Allah ne ya daga shi kai da ka samu kanka a yanayin da kake ce kai hakuri kai ma in ka ji tsoron Allah wata rana sai Allah ya daga ka to matsalar mu mu halin da muke ciki a yanzu mafi yawancin matasa idan suna da abu ba sa iya haƙura da wannan abin da suke da shi ɗin sai su yi ta kallon wani wanda ya fi su wannan za ta sa kuma su yi ta tunani wace hanya za su bi don su kamo ne saboda yana da abu kaza zan ba da misali yanzu kana da wayar ka yan nokiyanka kaga wani abokinka yana da iphone ta wajen miliyan ɗaya da wani abu kai kuma kana da waya ta dubu hamsin maimakon ka yi haƙuri kasancewa Allah maɗaukakin sarki ya bambanta mutane domin Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ne yake raba rayuwa kuma Allah ne yake bibita wani akan wani ta hanyar arziki shi yasa wannan abin da Allah ya baka kai hakuri shi ma abin da Allah ya bashi kar ka kalli wannan abin kai tunanin dole kai ma sai ka sai iPhone irin ta wane ko da ta hanyar sata ce ko da ta hanyar kwace ne ko da ta hanyar kitsan kai ne ko da ta hanyar zalunci ne ko da ta hanyar yaudara ne wannan ne yake sawa ake samun yan kwacen waya da yawa yana ganin wane yana da babbar waya shi ba ya da ita bari ya tara wane akan wannan wayar sai kaga yayi kisan kai akan wayar dubu ɗari sai a kashe wani akan wayar dubu hamsin sai a yi kisa kan wayar dubu ashirin sai a yi kisa me yasa saboda rashin haƙuri da yanayin yadda matasa suka samu kansu to mu sani rayuwa Allah ne yake raba ta duk dabararka da wayanka da iyawarka da kokarinka da iliminka da tunaninka idan Allah bai dawo bai baka arziki ba wallahi ba za ka samu ba Allah shi kadai shine mai bayarwa idan Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana ka idan Allah ya hana ka ba wanda ya isa ya baka shi yasa manzo Allah yake cewa la mani'a lima a'taita wala mughti lima mana'ata in Allah ya ɗaga ka ba wanda ya ya sauke ka in Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana ka in Allah ya bude maka ba wanda ya isa ya rufe maka in Allah ya kawo maka ba wanda ya isa ya tare maka in Allah ya kwaranyo maka ba wanda ya isa ya tace maka in Allah ya mai da kai wani abu ba wanda ya isa ya kaskantar da kai Allah shine mai dagawa shine mai ajewa shi yasa daga cikin sunan Allah akwai Ar-Rafi'u Al-Khafidu Al-Mu'izzu Al-Mudhillu wannan aikin Allah ne shi yasa duk yadda ka samu kanka a matsayin ka na matashi kai hakuri ka yi haƙuri da yadda ka samu kanka idan ka yi haƙuri wata rana Allah maɗaukakin sarki zai baka wani wani malami na cewa wai asalin kowane mutum ƙasa ne idan mutum ya yi haƙura kullum yana zama a asalinsa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa wata rana sai Allah ya ce wa na bari na ɗaga ka sai kai sama amma idan mutum ya ce zai bar asalinsa shi ya yi sai ya yi sama sai ya yi sama wata rana sai Allah ya ce habawa ne koma asalinka sai dan kuma da kai an gama da kai kenan to haka rayuwa take shi yasa dole ne mu yi haƙuri da abin da Allah madaukakin sarki ya bamu mu yi haƙuri da inda Allah madaukakin sarki ya kai mu kar na ce sai na samu kuɗi irin na wani sai na sayo mota irin ta wani sai na sayi waya irin ta wani sai na sayi gida irin na wani sai na yi ɗinki irin na wani wala Allah kai da wanan nan ba arziki iri ne Allah madaukakin sarki ya muku ba kuma zaka fita kowace hanya kaga ka mallaki abin da wani yana mallaka ko zaka bi kowace hanya kaga ka zama irin yadda wani ya zama wannan ba daidai bane kuskure shi yasa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu shi yasa ita da Allah ya ba ta ya mace sai ta yi haƙuri ta koma ga Allah sai Allah ya sanya wannan yamacin albarka sai ta haifi annabi a cikin jikokinta har akwai annabawa da manzanni a ci Allah madaukakin sarki ce lillahi mulku samawati wal ardi yahbu liman yasha na
lillahi mulku samawati wal ardi now يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
Allah madaukakin sarki mai iko ne masani ne abinda ayar ta kare shi ke innahu alimul qadir Allah ya san kowa kuma ya san inda kowa zai kai kuma ya san inda zai ajje kowa kuma yana ajje kowa ne da hikima yana kai kowa ne da hikima yana daga kowa ne da hikima sannan mai iko ne ya kai kowa inda ya so mai iko ne ya ajje kowa inda ya so mai iko ne ya ba kowa abin da ya so Allah ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai na Allah ne Allah shi ya halicci sama da abin da ke cikinta, Allah shi ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta, kuma Allah shi yake mallakar sama da abin da ke cikinta, Allah shi yake mallakar ƙasa da abin da ke cikinta, ya khuluqu ma ya sha, Allah yana halittar abin da ya sha, ya hablu man ya sha'u inasa. In Allah ya ga dama sai ya ba wani kyautar ‘ya'ya mata, wa ya hablu man ya sha'u dhukur ya ba wani kyautar ‘ya'ya maza, al'amarin Allah kenan. wani sai ba shi ‘ya'ya maza, wani ya ba shi ‘ya'ya mata. Au, shi Allah ce mai, au yi zawuci huzu kuranin wani nasa, wani kuma a haɗa masa maza da mata, wannan kyautar Allah ce.
kenan duk abin da Allah ya baka kyautarsa ce zai iya baka ya hana wani zai iya hana wani ya ba wani saboda wata hikima Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani ya baka ba dan ya fi son ka ba ya baka ba dan yana kin ka ba ya hana ka ba dan ya fi son ka ba ya hana ka ba dan yana kin ka ba saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala aw yuzaw aw yuzawutuhu dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yashahu aqima ko kuma ya sanya wani ya zama bakararre ba ya haihuwa yayi ta neman haihuwa a duniya ya rasa ya auri mata ba adadi amma ba haihuwa ya je asibiti duk wanda ake zuwa a duniya ya kashe marudan kuɗi ya kashe menene amma Allah bai ba shi haihuwa ba sai ga wani talaka abin da zai ci ya gagare shi inda zai kwanta ya gagare shi amma sai gashi Allah ya ba shi ƴaƴa maza ya ba shi ƴaƴa mata wannan al'amarin Allah ne shi yasa wannan yana nuna mana ashe duk abin da Allah madaukakin sarki ya bamu mu yi hakuri mu cancana wannan abin mu roki Allah ya sa mana albarka a ciki kar ya zama Allah ya baka abu ka rena ka dinga neman wani abu ta hanyar da Allah madaukakin sarki bai halatta ba wannan abu na uku kenan daga cikin abin da zamu koya ga wannan ayar abu na karshe daga cikin abin da zamu koya na tarbiyya daga wannan ayar shine tsari daga sharrin shaitan tsari daga sharrin shaitan wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim lallai dole ne mu dauki mataki game da iyalanmu akan abin da ya shafi shaitan domin ba mu da abokin gaba na farko fiye da shaitan shaitan shine babban abokin gaba kuma shine abokin gaba na farko shi yasa da lokacin da shaitan ya ce qala rabbi anzirni ila yawmi ba'ath na قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون نعم.
قال فإنك من المنذرين na'am إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
waɗannan ayoyi suna nuna mana lallai shaidan abokin gabanmu ne wanda ya yi alkawari cewa sai ya halakar da mu gaba ɗaya amma shi ma sai ya to gaciya ya ce sai dai bayan ga waɗanda aka tsarkake to yi ƙoƙari ka zama bayan Allah waɗanda za su kubuta daga sharrin shaidan domin shaidan abokin gaba ne kuma ba zai daina kawo maka hari ba a duk yadda kake ciki shi yasa yana da matukar muhimmanci mu ɗauki mataki akan abin da ya shafi shaidan matakan da ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na iyaye daban da matakan da ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na ‘ya'ya ko kuma a matsayinmu na matasa. Matakan da iyaye ya kamata su ɗauka zan ambata mana a gurguje sai in zo kan matakan da ya kamata mu matasa mu ɗauka. Matakan da ya kamata mu iyaye mu ɗauka wajen kare abin da ya shafi iyayenmu, wajen kare iyayenmu, wajen kare ‘ya'yanmu da ainihin wato kannanmu daga fadawa sharrin shedan mataki na farko shine nema musu gafara a mataki na farko a mataki na farko ya isa a saurara mataki na farko shine saba musu uwa ta gari wannan uwa ta gari wanda za a sama musu ya isa a saurara shi ne sama musu wata gari mataki na biyu shi ne yawan yi- yawan addu'a game da waɗannan yaran tun lokacin da aka samu juna biyu nasu a rinka yin addu'a ubangiji Allah ya sa albarka a cikin abin da za a haifa sannan bayan an riga an haihu din akwai buƙatuwar shi ma a ci gaba da addu'a kamar yadda ita wannan imra'atu imran lokacin da ta haifi maryam sai da ta yi addu'a Allah ya tsare ta da ita da zuriyarta daga sharrin shaitan. Mataki na uku shi ne ɗora su akan tarbiyya ta addini, musamman nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala, sanin Allah maɗaukakin sarki, da kuma ɗora su akan abin da ya shafi sallah da kuma kiyaye sallah da Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa manzo Allah yake cewa muru auladakum bi salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin manzo Allah ya ce ku umarci iyalanku su rinka yin sallah ku umarci ƴaƴanku su rinka yin sallah idan sun kai shekara bakwai manzo Allah ya ce ku dake su akan sallah idan sun kai shekara goma wannan yana nuna mana kenan ashe yana daga cikin mataki na tarbiyya shine kokarin nuna wa ƴaƴa hanyar masallaci da kuma koya musu sallah da yadda ake yin sallah din sannan mataki na gaba shine kokarin hada su da abokai na kwarai ya zama an hada su da abokai na kwarai wanda ana bibiya su ana gani ya suke ciki mataki na ƙarshe shine kokarin sama musu makaranta mai kyau wanda za su karanta addini kuma su karanta abin da ya shafi rayuwa wannan shine matakin da ya kamata ku dauka game da abin da ya shafi 'ya'yanmu matakin da ya kamata su kuma matasa su dauka a irin wannan lokacin a matsayinka na matashi mataki na farko shine ka yi ƙoƙari ka koyi ilimin addini addini zai taimake ka a rayuwarka kwarai da gaske kuma zai sa ka gane abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba addini shine abin da zai saita ka shine zai hada ka da Allah shine zai kusantar da kai da Allah shine zai taimake ka wajen da ya santar manya-manyan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana sannan mataki na biyu a matsayinka na matashi dole ne ya zama kana tare da abokai mutanen kirki domin a wannan zamanin babu abin da ya fi saurin lalata matasa fiye da abokai abokai suna da tasiri kwarai shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa almar'u ala dini khalilihi manzon Allah ya ce kowane mutum yana bin addinin abokinsa ne manzon Allah ya ce falyanzur ahadukum man yukhali kowane ɗaya daga cikin ya tsaya ya duba sosai ya tsaya ya yi tunani ya ga wane ne ya kamata ya zama abokinsa waye ya kamata ya zama masoyinsa waye dace ya zama suna tare shi yasa a matsayin mu na matasa ya kamata ku tsoron Allah da yi abotaka da abokai mutanen kirki da yi sabo da mutanen kwarai ya zama waɗannan mutanen kirkin tare da su muke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa la almana la tusa'ib illa mu'mina wala ya'kulu ta'amaka illa taqi maza Allah ce kar ka yadda ka yi abotaka da kowa sai mumini maza Allah ce kar kuma ka yadda ka ci abinci da wani sai bai jin tsoron Allah sannan mataki na ƙarshe mu yi kokari mu kiyaye irin abubuwan da suke faruwa na zamani musamman wannan wayar da take a hannunmu ita ce babbar abokiyar gabanmu ta gurbata tarbiyyar matasa da yawa ta lalata tarbiyyar matasa da yawa domin a cikinta akwai sharri a cikinta akwai alkhairi to mu yi kokari a matsayin mu na matasa mu rinja yadda bangaren alkhairin mu rufe bangaren sharrin domin duk abin da ka kalla a cikin mara kyau Allah zai tambaye ka haka duk abin da ka rubuta a cikin mara kyau Allah zai tambaye ka haka duk abin da ka karanta mara kyau Allah zai tambaye ka to mu ji tsoron Allah subhanahu wataala da kiyaye ita wannan waya din ta zame mana bangaren alkhairi mu rubuta alkhairi mu kalla alkhairi mu yi magana alkhairi wannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu ina gani malam ya zo ya tsaya kuma ga manya-manyan shugabannin mu sun zo abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh